amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yau muna ranar sha biyu ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara 447 muna fata ubangiji ta ala da ta dabu ga shi za mu ci gaba da karatun murawar littafin albarka safatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى تسليم كأنك تراها نشه مالمي محمد ناصر الدين الباني الله يمشي رحمه wanda wannan shine darasin mu na goma sha biyu insha Allah kuma mun tsaya ne a cikin darasin da ya gabata a ƙarshen bayani akan abin da ya shafi ruku'u kuma za mu tashi sifatin ruku'u hannu yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i a cikin sallah wanda shi ne matashiyar karatun yau insha Allah bada ya yi ƙoƙarin kowace gaba daga cikin gabobin ibada musamman sallah ya koro mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a aikace da kuma irin abin da yake karantawa a cikin kowace gaba ta sallah sufatun ruku sufa ta ruku'i ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kada sallallahu alaihi wasallam ya dawo kafaihi ala rukubatai annabi sallallahu alaihi wasallam yana daura hannayensa akan gwiwoyinsa kenan mai ruku'i zai daura hannayen shi guda biyu akan gwiwoyin shi ba a kasar gwiwa ba ko sama da ita saman gwiwa wakana ya amurhum bi zalika yayi umarni da yin hakuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amara bihi aidan musii'u salatahu kama marra alifan haka ya umarni wannan sahabi wanda yayi sallah yazo yi wa manzon Allah sallama sallallahu alaihi wa sallam annabi yace je ka kai sallah domin kai baka yi sallah ba daidai gaban ruku'i annabi ya kwatanta masa idan ya zo ruku'i ya dora hannayensa akan gwiwoyi wa kana yumakkinu yadayhi min rukubatayhi ka'annahu qabidu alayhima annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rike gwiwoyin nan idan ya dora yakan damka su wato ba kawai dora ba yake haka dan gulgul zai yi dorawa irin kaman kuma ya rike su alaihi salatu wassalam wa kana yafarju baina asabi'ahu yakan bude tsakanin yatsotsin idan ya dora hannun akan gwiwa sai ya bude yatsotsin baya hada su guri guda ya jimke gwiwa wa amara bihi musiu salatuhu kuma haka ya umarni shi wannan dai wanda ya sallah a cikin kuskure fa qala yace idza rak'ata duk lokacin da kai ruku fa za rahataika ala rukubatika ka dora tafin hannun naka akan gwiwoyinka sun mafarraja bayan asali aka sai ka bude yatsotsinka tsakanin tsakanin su kada ka game su sun ma'amkata hatta ya kudu kullu urwan ma'akuzahu kuma idan kai hakan za ka tsaya ne a cikin ruku'in har kowace gaba ta koma gurinta daidai ta tsaya kenan ana bukatar nutsuwa idan an yi ruku'u wakala ya dafi wa yanzu murfaƙaihi an zambaihi yana budewa ma'ana ya seta damtsan hannun shi a gefen kuibinsa a lokacin da ya rubu din kenan yana budewa ba matsi hannun yake a jikin shi ba wa kana idza raka'a ba sa zaharahu wa sawahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya rubu yakan shimfida bayansa ne ma'ana ya meke shi ya daidaita shi sosai hatta lau sabba alaihi ma lastaqarra da zaka zuba ruwa a tsakiyar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam za ga ruwan ya tsaya tik saboda babu inda yayi rami ba inda ya tudu haka ake son kowanne mai sallah idan ya zo rukui ya mai bayan shi da za a zuba ruwa to ruwan zai tsaya wa qala li musul salatu ha kuma koyar da wannan wanda ya buɗe sallah fa idza rak'ata idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku fada yace mishi fada arahataika ala rukubataika ka sanya tafin hannunka ko hannuwan naka akan goyinka wamdudu zaharaka ka meke bayanka wa makkana ruku'uka ka nutsu ma'ana a cikin ruku'inka haka annabi yake koyar da wannan sahabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana karanta da al'umma shi gaba ɗaya ne wa ka'annahu la yasbu ra'sahu wa ka'anna wa kana la yasbu ra'sahu annabi sallallahu ya kasance baya sun koyar da kanshi kamar sun koyar da kan gaba ɗaya haka kasa kwarai idan ya ruku baya haka ne wala ya kana kuma baya dago shi irin dagowa na karangar yana ta hansu daidaitawa meke wuyan shi ki zat walakin bai da zarka sai dai tsakanin dago kai da sun kuyarwa sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sufa rukunin annabi muhammad alaihi salatu wasallam a cikin sallah malam yace wujubu tsamani na cikin ruku wajibi ne mutum ya nutsu a cikin sallah akwai wajibcin nutsuwa kuma a ɓangaren ruku ana son a nutsu idan a gishi wakala ya tsama'in na fi ruku in sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan nutsuwa a cikin ruku ma ma'anar nutsuwa idan kai ruku gaɓoɓinka su samu nutsuwa zuciyarka ta nutsu wa amara bihi kuma da wannan ruku'in da wannan nutsuwar ne annabi ya umarni almasihu salatuhu wannan wanda ya nuna na sallah kama salafa awwal al-fasl sali kamar yadda ya gabata a fasali da ya gabata wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atimmu ruku'u wa sujud ku rika cika ruku'i ku cika sujada umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan musulmin da zai yi sallah ya cika ruku'unsa sannan ya cika sujada annabi ya ce fa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ka san ko annabi ya rantsuwa ai babbar magana ce yace inni la arakum min ba'di ni ina ganin ku min ba'di zahari ta bayan bayana idza ma rak'atun lokacin da kuke ruku wa idza ma sajadtu da kuma lokacin da kuke sujada wannan wata kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo sallah sai a rika gwada masa abin da ke faruwa a baya amma wannan ba a rayuwar shi gaba ne ba karkace annabin yana tafiya yana ganin bayan sa kamar da ganin gaban sa a amma idan aka zo sallah Allah yana haska mishi ba abin da ke faruwa a baya kamar da yake ganin gaban shi amma annabi kadai kar wani wali ya zo ce shi ma yana ganin ku baya a wannan ba gaskiya bane wannan kususiya ce ta annabi kuma gani ne na hakika eh shi kadai Allah ta'ala ya baiwa wannan mu'jiza sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sabai a timu ruku'u wa sujudu ina muku umarni ku rika cika ruku'i ku rika cika sujuda na rantse da wanda numfashi nake hannunsa ni ina ganin ku ta baya na a lokacin da kuke ruku da ko lokacin da kuke sujuda wara rajulan la yatumu ruku'u annabi sallallahu alaihi sai ga wani mutum baya cika ruku'u wa yakru fi sujudi wa huwa yusalli kuma yana taccaka taccaka za ta gudu a cikin sujira kwatan kurciya yana kwatan kurciya a cikin sujiransa kuma yi zo ruku bai cikawa kuma sallar sai ki faƙala sai manzo Allah ce lau ba ta hada ala hali hali wannan mutum da ke irin wannan sallah inda ya sake waye mutu a wannan halin mata ala gari madatu muhammadu sallallahu alaihi ya mutu ba akan billin manzo Allah ya zabi da ya goma na kauye karkara daga mutum kama an koro shi da gudu yana sallah in yi ruku ya dace in yi sujira ya caccaka to annabi ya gaya wa sahabin da ke sallah a masallacin annabi yake sallah tare da manzon Allah da ya gaina irin wannan sallar bai cika ruku yana kwatan kurciya a sujira yace kaga wannan mutum da zai mutu a wannan halayen da yake sallah da ya mutu ba millar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah yankirin salatu kama yankirin gurabu dam yace yana tattaka sallah kamar yadda idan hankaka ya samu jini yake tattaka misalin ladi la yatumu rukuhu wa yankiru fi sujudihi misalin mutumin da idan yazo ruku'u bai cikawa idan yazo sujuda sai ya bubbuke bubbuga masalin ja'iul ladi ya'kulu tamra wa tamrataini kamar mutumin da ya ji yunwa sosai ne sai ka kama shi da bino daya ko da bino biyu kaga layarun ya alhushiya kamar ma ba su amfana mashi komi kina haka sallar mutumin da bai cika roƙo bai cika sujira ba su mashi amfanin komi a cikin kabari ba ba ta bai amfani a lahira ba hannun duniya ma sallah tana amfani shi ba za ta amfana da shi ba tunda ina salata tana hana alfashayi wal munkar sallah tana hana alfasha da munkar shi ba za ta mishi wannan amfani ba ko da haka ya kamata mu kula da sallah wa kana yusalli sallallahu alaihi wasallam falama bi ma'akhir ainihi ila rajul annabi yana sallah a gefen ta karshen kallon shi ai da mun ce Allah ya bashi motsi yana ganin baya ba ko to barantana gefe a reshen kallon shi na gefensa sai ya ga wani mutum sallallahu alaihi wasallam la yaqimu sulbuhu fi ruku bai mai bayan shi in yi zo ruku irin wa dagogo ne nan kawai yake yayi gawo haka wasu juri in yi zo sujada ba bai mai bayan shi zat falamma in sarafa lokacin da manzo Allah ya sallame ko da mutum ya gama sallah kala sai annabi ya ce ya mashi da musulmi annabi ya ce ya kuta da musulmi innahu la salata liman la yaqimu salatahu fi ruku'i wasjud duk mutumin da bai meke bayan shi a lokacin da ya zo ruku'u ba bai meke bayan shi zat ba lokacin da ya zo sujjada to babu sallah tare da shi a ce duk wanda yake sallah baya meke ruku'i a ruku'u bai meke baya idan ya zo sujjada bai meke wa zat to wannan mutum ba shi da sallah in ji alaihi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata a ce a kula idan an zo sallah nan duk yadda za a yi in ba takuruwa ta yi takuruwa ba ka yi kokari ka miƙe bayan ka zan a ruku'u haka in ka zo wajen sujira wa qala fi hadisi akhar a wani hadisi daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajidu salata rajulin hatta yaqimu zahrahu fi ruku'i wasjud sallar mutum ba ta halitta ba ta cika ba ta yiwuwa a ɗauke ta a matsayin sallah muddin baya meke bayan shi zat a lokacin da ya zo ruku'u baya ko meke bayan shi a lokacin da ya zo sujira ashe wannan hadisi yan uwa sun wadatar da kowane musulmi ya ji tsoron Allah idan ya zo sallah yayi yadda zai iya ya gane yaya ne da ruku'u yaya kuma tsayuwa yaya kuma idan ya zo sujada shin idan ya zo rukunin bayan shi ya meke ko bai meke ba haka ya zo sujada tunda in baki haka mutu baka da sallah ya ja'a da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu ma da sai ko mana azkarun ruku azkar ko addu'o'i wanda manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam idan ya ruku wa kana yaqulu fi hadha rukun anwa'an kana yaqulu fi hadha rukun anwa'an min al-azkar wal adiyya annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo wannan gaba ta rukuyi yakan yi waɗansu nau'i daban-daban na azka da kuma addu'o'i kenan ba kala ɗaya yake yi ba taratan bi haza wa taratan bi haza wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan ya ka tsallake tana yi wa ban da shi a nan duk kuna da siya naku hadisu abin hurera ta wani karanta shi mu ji mana can wajen su fata ruku ko ba a cikin wani ba gaskiya ne can baya kenan akwai shi hadisu tsallake shi mafi kuma yana ga ba lura ba ne eh bi ne ba karanta ba subhanallah to wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu shine wannan nahali kalidi sallallahu alaihi wasallam an an qara bi salati naqara dik yace badadash masoyi na karshe kenan idan ta khalidi wanda shi ne ya fi kauna sama da kowa ya ce ya hana shi a kan ya rika caccaka irin caccakar zakara idan ya zo sallah irin zakara in ya zo cin tsakuwa ko ya cewa kwaya ga cak cak cak haka to annabi ya hana mashi sallah ya rika sojara haka wa ta fita tufatar salaba ya kuma hana mana ya rika waiwaye irin nan yawa ya yawa za ce ko ko dage kowanne su dai ya da waiwaye sosai a salawa to wannan kamar mutum yana sallah yana waiwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin gudanar kira wa al'aqai kai qa'ida din kuma ya hana mu da rika tsugunni irin da tsugunni buri an sani da buri yake tsugunni ko to duk waɗannan nau'ika ne wanda idan mutum bai kiyaye ba zai iya samun kanshi aiwatar da su a cikin sallah yasa abin horar da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan kashi akwai na biyu makana ya gudu a suwa allah su sarkatar zai ya sarkufin salati annabi na cewa wanda ya fi munin sata mana bakin barawa ko wanda ya mummunar sata shine mutumin zai rika sata a cikin sallah da wannan kalmar sai ta bai sabai mamaki da in akwai sata mafi muni bakar sata babu kamar mutumin da yake sata a cikin sallah a wancan lokacin na san ba san sata salula ba ko ya sallah yake sata to shi sa su qalu ya rasulullah wa kayfa yasluku min salati ya za mutum yana sallah kuma a ce ya sata qala sai annabi ya ce la yatumu ruku'uha sujuda mutumin da bai cika ruku'i da sujuda wannan shi ne idan kana neman wanda ya fi kowa mummunan sata mafi bakan sata babu kan mutum wanda zai cika rufu da sugura sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kokarin nusar da sahabbai su yi takatsar tsadan gare da sallar su wa kana yusalli wanda mun karanta shi ko ina ga wannan biyu su ne ba yi ba ina an tsallake shi sa kisa kowa da wannan tabbata an tsallake sai a rika tunawa muna fata ubangiji ta ala ya sanya albarka ce kenan ba iya tsallakewa ko a sake mai mato wayar da na ba wakana yi tsalle falama da aka yi ainihi ila rajulun la yakin musulmuhu bi rukuni wasu duk falama ya tarfa kala ya ma'ashi ga musulmi innahu la tsalata da balla yakin musulmuhu bi rukuni wasu duk annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah sai ya hango wani mutum yana sallah baya meke ruku baya meke bayan shi a ruku da sujada da ya sallah ne yace ya kuta da musulmi ba sallah da mutumin da bai meke bayan sa ba a ruku da sujada a kala bi hadisi akar a wani hadisi daban yace la tujizu salatu ar-rajul hatta yakunu zahrahu fi ruku'i wa sujud sallar mutum ba ta cika a lokacin da baya meke bayan shi idan ya zo ruku da sujada sai azkarun ruku addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da azkar a cikin ruku wa kana yaqulu fi hadha rukun anwa'a min azkar alwadiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kuli yana yawan karanta wasu nau'ikan azkar da kuma addu'o'i tarata bi hadha wa tarata bi hadha wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan ko ba mai lanta zaka yi ba duk wanda ka dauka sai ka yi shi duk gabar da ka zo wanda ka dauka to shi zaka yi ta yi bai tabbata ce annabi yana har hada su gaba ne ba yawwa ko da gajere ne ka dauka suke ta mai tawa na farko dai daga cikin abin da malam ya kawo shine idan manzo Allah ya rubu yana subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim su uku bakin da ka subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim salatu marat wa kana ahyanan yukarruha akthar min zalik yadda wani lokacin yakan wuce uku amma a karamin takadiri da ka samu tun da shine mafi gadarta subhanu rabbil azim subhanu rabbil azim subhanu rabbil azim sai ka ce sami allahu liman hamida ka daga yana wa kana ayana ya karo ha akthar min zalik wa lokaci yakan maimaita sama da haka wa balik maratan fi takrari ha fi salatin layl wani lokaci yakan kai makura wajen maimaita wannan tasbihi amma a sallar dare ta nafila هيتين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه yakan dadewa a ruku'un har sai ruku'un ya kai kusan yanda yayi tsayuwa kar kuma ta tsayuwar kuma ga tana a gaba wa kana ya karo fi salasa suratul min min tawal kun san ya kasance yana karanta surori guda uku masu tsawo baqara nisa'i al-imran to adadin yadda ya yi tsayuwar karanta wannan sura shine adadin tsayuwar da yake a ruku yana karanta subhanahu rabbil azim kadai subhanahu rabbil azim subhanahu rabbil azim ya takallala ha du'a'an wal istighfara tare da cewa lokacin da ke karanta suratul bakara idan ya zo gurin addu'a sai ya tsaya ya addu'a idan ya zo gurin istighfari sai ya istighfari idan ya zo gurin tasbihi sai ya yi kama sabaka fi salatul dare kamar yadda bayani gabata a sallar ta dare to ya kake auna irin dadewa da ya a tsayuwa to irin wannan dadewa da yake a cikin ruku kuma yana karanta subhana rabbil azim kadai kenan duk tsawon dadewa in har shi ka dauka shi ya kamata kai ta yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ina fata mun fahimci wannan sai na biyu wani lokacin idan ya ruku ya kankanar da su bahadu rabbi al'azim wa bihamdi ya ƙara yi wa bihamdi salasar sau uku subhanu rabbi al'azim wa bihamdihi subhanu rabbi al'azim wa bihamdihi subhanu rabbi al'azim wa bihamdihi sau uku sallallahu alaihi wasallam na uku wani lokaci yakan karanta subuhul qudus rabbul malaikati wa ruh yakan maimaita subuhul qudus rabbul malaikati wa ruh yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa a ga ba aka adadi ba ko na hudu wani lokacin idan ya ruku duk muna magana akan me addu'o'i da azkarin da manzon Allah ke a cikin ruku na farko subhana rabbil azim na biyu subhana rabbil azim wa bihamdihi aka da uku subuhul qudus rabbul malaikati wa sai na hudu yakan ganta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli wa kana yaksuru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi da ta'awwal alquran ita ma wannan yana maimaita ta a cikin ruku'u ita hasuda da mai rai ita kana iya yanta a ruku'u kana iya yanta a sujuda ashe waɗannan guda uku na baya a ruku'u kaɗai yake yin sa a nan guda aka ce ko sai aka ce na hudu kuma yakan yi a ruku'u kuma yakan yi a sujada aka ce yana aiwatar da alkur'ani ne mana ya abu da bi ma amara bihi fihi yana aiki da abin da aka bashi umarni a cikin alkur'ani a cikin suratul nasar ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba eh kai tasbihi ka hada tasbihin da godiyar ubangijinka da kuma neman gafara don Allah ne a wasattu ba ne shi ne ma'ana su ba halaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma likulli ya ta'awwalin Qur'an sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda kai daga cikin wayannan a cikin ruku'u yayi wannan na hudu har a cikin sujada in ga dama sai ka yi shi kamar da manzo Allah a lokacin da ya zo ƙarshen rayuwar shi duk motsi kaɗan a cikin sallah a zama a menene sai ake ji yana yawaita wata ku zama shi ya rasu Allah muna jin kana yawaita wata addu'a wanda baka cika yin tada ba yace ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna muna alamar karshen kwanaki na yazo a karkashin wannan aya idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbihni ran da baka sai ina wakara da baba ashe kai ma da ka gane shekarun sun tayi ya kamata a dan rika yi goya koya ne dan ba shawara za a maka ba shi ya nuna mai alama kai wa ai ka ba nuna maka alama ba ka furfura da ba ai da ta mutu ba ka sa ai mutuwa ta ba sallama ko da baka amsa ba a yi ba ta bada maka yaji a gani ko Allah ta'ala ya sa mu cika da imani sai na biyar a cikin ruku muke addu'o'i da askar mun za Allah wani lokacin sai ce Allahumma laka rakat wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi kasha laka sam'i wa basari wa maqi wa adri a wata ruwaya wa izami da yau kuma ce azumi ya ce wa izami wa asabi wa ma astakalat bihi kadami lillahi rabbil alamin wannan ma yana daga cikin azkar da addu'o'i da manzon Allah yake karantawa a cikin ruku'in sa sai na shida da malam ya kawo Allahumma laka rakat wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi qasha'a sam'i wa basari wa dammi wa lahmi wa 'azmi wa asbi lillahi rabbil alamin wannan shine na shida daga cikin azkar da addu'o'i da manzon Allah yake a cikin ruku'i sai na bakwai subhana zuljibril wal malakut wal kibriya wal azma wannan aka ce yana yin shi ne a sallar dare wani daga shi amma duk wanda saura yakan yi su a sallolin farilla da nafila oh kun gana nawa muke yi kullum daya to mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kabar ayatu wani wasallu ku yi sallah kamar da ko gani yana yin sallah malam kuma ya kwatanta mana ka allaka tara kamar kana kallo ne inda ya kamata waɗannan azkar din a rika haddace su a rika yin su a cikin ruku'i kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i sai ka rika shuuri kana da yakinin wannan ibada da kake ta sallah kai ko koyi da kake da annabi eh wannan zai rika baka damar samun nutsuwa da karfin gwiwa akan koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam sallah kun ba ta karbuwa sai an kwaikwayi annabi Muhammad alaihi salatu wasallam yanzu sai malam ya ka bayani akan italatu ruku' tsawaita ruku'i da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam can dai an ce ruku'in nashi yana kusa da tsayuwar shi tsayuwar aka ce karanta bakara ne kawai kadai da ali imran da sai ko to kaga ko ayi wannan kadai kin da yawa ce an kwatanta kenan ruku'in nasa tsayuwar tana kai ya ke cewa da tsayuwar tana kai kusan tsayuwar shi kuma ga da tsayuwar take don musulma da ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ja'ala ruku'uhu wa qiyamihi ba'da ruku'i ba'da ruku'i wa sujudihi wa jalsatihi bayna salatayni qariban min as-sawa kenan jumla wayi arab yace annabi muhammad sallallahu alaihi ya kasance yana sanya idan ya zo sallah ruku'u shi sai wasa wanda yake yi ba ruku da sujada shi da zaman shi tsakanin sujada biyu kowanne kusa da kowanne mun fahimci wannan idan ya yi ruku to in ya ɗago daga ruku kafin ya je sujira sai ya yi tsayuwar da ta kusa wannan daɗewar da ya cikin ruku in ya yi sujira sai ya yi daɗewar ta kusa wannan tsayuwar ta bayan ruku idan ya ɗago daga sujira kafin ya koma sai ya yi daɗewar da ta kai kusan daɗewar da ya cikin sujira kaga da kayi haka a cikin salar ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa fala da za mu kai haka ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yan uwa ya rage gare mu ga haidi ga mizuki ya kamata irin waɗannan darussa mu rika sanya su a cikin aiki a aikace tun daga sallolin na nafila har zuwa sallolin na farilla Allah ya ta'ala ya samu dace sai annahyu al-qira'atul qur'ani fi rukuyi bayani akan hana karanta alkur'ani lokacin da mutum ya ruku hari daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana yanaha an qira'atul qur'ani bi ruku' wa sujud manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yakan hana mutane karanta alkur'ani lokacin da suke ruku da karatun alkur'ani lokacin da mutum ya zo cikin sujada waɗannan addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bisu shehu ba sun shehu ba bukatar ka karo wani abin da babu shi wa kana yaqul ya kasance yana cewa ala ku saurara wa innina haitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan lalle ni nayi hani akan karanta alqur'ani lokacin da mutum yake cikin halin ruku'i ko lokacin da ke halin sujada kawai ka ruku sai ka kamo tilawa kai ta ranga da karatun qur'ani ko ka zo sujada annabi ya hana wa ma ta ku rasulu ba ku zuwa wani haku aro fattahu duk abin da manzo Allah ya zo da shi ce ku yi ku yi rugo da shi idan kace ya hana ba ku hanu aiwa fa amma ruku'u a lokacin da mutum ya ruku'u yanzu manzon Allah sun zai ce fa azmu fihi rabbi azza wa jalla ku girmama Allah mai girman dauka ka tattaro ka halarto da girman Allah a cikin zuciyarka kana mai fassara kalmomin nan da yayi wanda makaranta a baya irin subhana rabbil azim subhana rabbil azim tsarki ya tabbata ga Allah mai girma tsarki ya tabbata ga Allah mai girma ko subhana rabbil azim bihamdihi subhana rabbil azim bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai girma da kuma godiya zuwa gare shi ko subuhul quddus rabbul malaikatu wa ruhu da sauran makamantan waɗannan duk kalmomi ne na girman Allah to manzo Allah ce idan kun zo ruku fa azimu bihi rabb azza wa jalla ku rika girmama Allah a cikin ruku'in ba karatun Qur'ani wa amma sujud idan kun zo kuma sujudaha fa yatahidu fi du'a kun nana ce ku dage akan addu'o'i eh bakamna an yastajaba lakum ko ku samu yaqinin an karba idan ka zo su jira duk wata matsalar ka da kasan kana da ita tsakaninka da ubangijinka a duniyar nan da lahira ka rika kata kada zube ta kuma ka rika jin shi'uri kamar ai an gama kawai eh kamar wata afirkin ka ce ka dauke shugaban kasa yace aje amma ai kana ga kawai shike da ko wanda aka ce yaje ma din ma dadi yake ta a aike shi to duk wata matsala ka kike da ita, idan ka zo cikin sujira Allah ta'ala ya ce ka nana ce kai tai kuma idan ka gama kafin ka tsaida ka samu yakinin an karba saboda Allah bai karbar addu'ar mutum idan ya rabka rawa Allah a wani hadisi annabi faɗa ka sabai ka ce ya ne mutum ya rabka Allah mutum ya ce to an ce dai mu yi addu'ar mun yi addu'ar mun yi bari dai bakara ne a to wani ka faɗa da kwandon in dai ka roki Allah a cikin sujira to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rakamna an yustajaba lakum ku samu nutsuwa da yaqini tabbacin an karba da bukatun naka nawa suke a wajen Allah me yana kike so ma ya dafu ya fudo ma ya Allah ba abin da ke wajen musibo ke kare na wajen Allah kullai da na ciki shi Allah yana da komi yawa abin da ka roka Allah zai baka wani sabe ya ce ko da da yawa da ya ce annabi ya ce ai Allah shi yake da yawa shi yake da mai yawa duk mutanen farko wanda ake wa suka mutu da na rayu a gamo da aljanu da mutane maza da mata magamu guri guda kowa ya turo kun Allah abin da yake so kaf ka kare rogar duk abin da kake son Allah ce zan bai kowa kuma ba abin da ya rage cikin abin da nake da shi illa kamar abin da allura za ta rago a cikin teku idan ka dauki allura ka tsoma ta a cikin mota ba kana ga abin da ta rage a mota ban tana a cikin teku kowa ya zana abin da yake so duk abin da kake so ka zana wancan ma haka da mu da muke raye da matattu na harko da ƙarshe har aljannu su masu zo aljani ma ya ta burin shi ya zano duk gaba ɗaya Allah zai bai kowa a wannan lokacin tun ba abin da ya rage cikin abin da ke da shi illa kamar abin da idan ka ɗauki allura ka tsoma a cikin teku irin abin da zai ragewa teku to shi da abin zai ragu a cikin kayan Allah in ma zai ragu a haka ai wallahi masallaha da haka wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam فأمر فأمر الركوع فأظلم فيه رد عز وجل وأما السجود فيتهد في الدعاء da kun yi ruku ku girmama Allah idan kun zo su jira to ku yi taroko Allah Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allahu ya gadabu hina tarakal abdu su'alihi wa bari adam hina sa'al ya gadabu ki Allah ku shi daga in kai shiru baka roƙon shi da baka yawan cewa Allah ba ni ba ne sai Allah ya yi fushi da ke da kayan ka shiga cikin bala'i addu'a ce baka yi dan Allah yakan yi wuce da duk wanda bai yawan addu'a a inda dan adam shi kuma da kayan wata ba da ba lokacin yake kyamar ka dan da kai ta rage ta in ya zo ku ta bai bada ko ba ka ba ga mai jarabar nan yanzu zai zo tare mu da roko to shi Allah so ki ka zama to mai jarabar roko a gurin shi Allah ya kusan ma ya abo bi kuma rabbi laula addu'a ku Allah ba ruwan shi da kuma ba dan addu'a ba da aka karkare yawaita roƙon bayan Allah ka yawaita roƙon Allah da yake da bayi duk wata bukatar ka shi sa sabai su duk abin da za su yi sai sun fara roƙon Allah ta gaba shi sa ko magani za ka shafara da addu'a kuma ka yi bismillah idan za ka je likita fara da addu'a kuma hallo shi ke sai a ta yi likita iko na tofi ne a gurin ciwon kuka ɗanyi a cikin ruwan fita kuma ka ce to mu je gurin daktar kuma kaga Allah ka kawo doktor sauki sai Allah ya hore doktor ma ya gano matsalar ya ma ba haka ba sai ka je likita zurbatu ba za ka ba eh a rubuta maka kowane irin examen ayi a ce kawai negative kai kuma positive a kasa ganowa amma in ka fara da roƙon Allah da tofi da addu'a to lokacin da aka ji sai Allah ya sauƙaƙa wa doktor kuma ya gano matsalar kuma da ayyuka ga sai ya amfana eh saboda ka riga ka roƙi mai duka ka roƙi mai ba da lafiya annabi ibrahim kallu rahama mai yace alladhi khalaqani wa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqi wa da ba'd qawmi yashi duk abubuwa ya danganta shi ya halice ni shi yake shirye da ni da ya zo wajen islam ya ce idan na yi rashin lafiya sai ya danganta rashin lafiya da karan kanshi shi yake warkar da ni shi allah don haka ba mai warkarwa sai shi duk wata matsala in ta same ka ka fara da addu'a ba da wayo wayo ba ba da cewa to kaka za a yi ba roki ubangiji subhanahu wataala sahabbai da suke da yakini ko gishiri ya kare musu ya sun yi addu'a sai sun yi sallah raka abin su roki Allah ta kosu aje ayi buge buge duk abin da ya zo maka na matsala fara da roƙon Allah Allah ba ni kaza ko fil kudus ne ko a cikin zuciyarka da ya roki Allah ya baka abin ka roki wani in ba ka sai Allah ya sa kowa ya kare ka tunda shi yake da kuma baka roke shi ba shi yake sa a bada zukatan bayan Allah da suna tsakani ya zutsun sa sai yake juya su yadda yake so idan muka samu wannan yake da mun huta duk abin da za ka yi roƙi Allah kuma ka dogara da Allah kuma duk lokacin da Allah ya baka dama kana da matsala har ka gaya ma Allah bayan ya duka sani ka roƙe shi a cikin sujada to ka yi yaƙinin tabbas wannan addu'a ta karbu ka je ka yi ta jira kawai je ka jira idan mujira ba ce ba masu anai musa ba an ce ya roƙi Allah ba ka ce ka duk ujibin da'awa kuma ba su da kima ya musa mun karɓi roƙonku amma ku je ku jira jira wani shekara arba'in ba sai zai jira shekara arba'in annabin allah da yake magana da allah kai kuma suka ke yanzu yanzu can shaf eh sha su biya su wasu ayyar masu zuwa gurin malaman tsubu da ake wani malamin ai ya ake kamar ya kawo kayan su ga zazzari su je gurin shi saboda suna son sha su biya yanzu kamar shi ne allah shi ku bai iya komi bai yawa kan shi biyan bukatar kan shi da kan shi ba balle biya maka bukatar ubangiji ta ala ya tabbatar da imani a cikin zukata tawakanta haka ba wace ce sai al'itidal min ruku wa ma yaqulu fi daidaituwar da mutum zai idan ya ruku da kuma abin da ake faɗa a cikin ruku su makana sallallahu alaihi wasallam yarbahu sulbahu min ruku qailan annabi sallallahu alaihi yakan dago tsatsan shi daga rukuku yana mai cewa sani Allahu liman hamida wa amara bi zalika masihu salatu ya umarni kuma wanda ya murna sallar shi da haka duk lokacin da zaka dago daga ruku ba sai ka dago ba ba kuma a cikin ruku zaka faɗi sami Allah kana mai dagowa kana faɗa sani Allahu liman hamida ka ne kike wannan bai wadatar da kai ba akan ka ce rabbana لك الحمد هو لك الحمد كما كما تولى فقال لو كي لا تتم صلاة لعادي من الناس حتى يكبر yace sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika sai yayi kabara sun mai yarka sannan sai yayi ruku sun mai yaqul sai ya faɗi lokacin da zai dago daga ruku'un sami Allahu liman hamida ubangiji yana ji ga wanda ya gode masa hatta yastawa qa'iman har sai ya daidaitu wato tsaye kenan za ka faɗi kalmar sami allahu liman hamidu lokacin da ka ɗago bayanka zuwa sama haka alaihi sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka yi umarni alaihi salatu wasallam wa kana idza rafa rasu istawa hatta yaudu kullu faqarin makani alaihi sallallahu lokacin da ya ɗago kashi yakan tsayuwa ya daidaito har kowane gaba kowane kashi sai ya koma gurbin shi jama'a sallar da ana buƙatar nutsuwa idan an ce kowace gaba sai ta koma gurbin ta kaga babatin da ka rago ba da kuma ka koma akwai bukatar yan sakan ko da sakan biyar ne zuwa goma ko sama da haka ba su makana ya ƙul wawa ka'imun rabbana wadda kalham haka lokacin da ya dago yace sami allahu liman hamdu zuwa tsaye ko to yana tsaye cik ne yana tsaye cik sai ya ce rabbana wadda kalham wa amara bi zalika kullu musalli mutumman aw gari kuma ya umarni ga duk wanda ke sallah liman ne kai ko mamuni dole ka ce sami Allahu liman hamida lokacin zaka meke kuma idan ka meke kana tsaye dole ka ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu kai ne liman ko kai ne mamu kowa zai faɗi wannan ka san ba fikin malikiya ake ba sunna ake yi su a fikin malikiya liman yace sami Allahu liman hamida kai baka faɗi ba sai dai ka ce rabbana lakal hamdu kuma shi bai faɗa ba haka nan ba a samu cikakken koyi da manzo Allah ba liman zai faɗi sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu kai ma ma mu in zaka dago sai ka ce sami Allahu liman hamida kuma ka ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu haka koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sai in kai haka ne kai sallu kamar ayatubuni ku yi sallah kamar yadda ku ga ina sallah wa kana yaqul ya kasance yana cewa shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imam liyutimma bi ana sani liman zai gaba dan aiko da shi kenan tunda ku ya ce sani Allahu liman hamid an ta kai ko da shi ya kai shi kuka tare bana lakal hamdu ha koyi da shi ne baka yi koyi da shi ba sai ka faɗi abin da ya faɗa sannan lokacin da ya bai ke tare bana lakal kai ma sai ka wada inda ma jira imam da yutuba bi wa idza qala sami Allahu liman hamida lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida kai ba sai ka faqulu annabi yace ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan bai kore ba kalmar sami Allahu liman hamida tun daga can magana inda ma jira imam da yutuba bi an sa liman na ayyuko tunda kun ji ya faɗi kenan sai kun faɗi duk wannan yasma Allahu lakum Allah ta'ala yana jin ku fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qala ala lisan nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada bisa harshen manzon sa cewa sami Allahu liman hamida Allah yana ji ga wanda yake gode masa wa analla amru bi zalika fi hadisi akhir yaqul bi qawlihi fa innahu man wafaka qawluhu qawlul malaika gufira lahu ma taqaddama min zambihi lalle ne an sanar cewa duk wanda aka dace da fadarsa ta dace da fadar mala'iku ubangiji ta ya gabarta masa duk abin da ya gabatar da laifi wa kare rafo ya dahi inda hadal itidal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daidaita a tsayen nan yana daga hannayen shi sama alal wujuhil mutaqaddama kamar yadda yazo a bayani da farko fita game wajen kabara kamar harama ayana daga hannu ko to lokacin da ka dago daga ruku'u ma ka tsaya cikin nan kace sami Allahu liman hamida nan ma ana bukatar ka daga hannu sannan ka ce rabbana wa lakal hamd wa yaqulu huwa qa'imun kama marra alifna zaka fudu wannan ne lokacin da ka tsaya tsaye daga a tsaye ma'ana cik ka daga hannunka ka sarke lokacin sai ka ce rabbana wa lakal hamdu ko kuma bayan ka faɗa ka daga hannun da dai makamanta haka bayan da bayani ya gabata wa taratin yaqul wani lokacin na ce rabbana lakal hamdu kenan duk ɗaya da ka ce rabbana wa lakal hamd wani lokacin ka ce rabbana lakal hamdu ba tare da ka sanya wawo ba wa taratan yadifu ila hazaini allafazaini wani lokacin manzon Allah yana hada waɗannan lafazan guda biyu Allahumma rabbana wa lakal hamdu an gane karkari wata ran wani yayi kace yayi bid'a kana iya ta rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko wanda ya tabbata a cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ana so yau in kai wannan gobe kai wannan a wannan lokacin kai wannan a wancan lokacin kai wannan duk ya tabbata a cikin sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa kana ya amru bi zalika annabi sallallahu ya kasance yana umarni da haka fa yaqulu yana cewa idza qala al-imam sami Allahu liman hamida idan liman ya faɗi wannan kalmar sami Allahu liman hamida fa qulu ku kuma ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika gutura ma ta kaza min zambi duk wanda aka dace lokacin da ya faɗi mala'iku sun faɗa Allah yana gafarta masa zulmin shi wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokacin yakan karawa me yake karawa in yace Allahu rabbana wa lakal hamdu yace milku samawati wa milku al-ard wa milku ma shita min shay'in ba'da wa in ma ko kuma ya kara da milku samawati wa milku al-ard wa ma bainahuma wa milku ma shita min shay'in ba'da wa taratan yazidu ila zalika qawluhu wani lokacin sai ya kara da ahlus sana'a wal madadi لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا يفوز الجد منك الجد duk bayan ya faɗi rabbana wa lakal hamdu yake ƙara wa'annan a waɗansu lokutan ba musamman ma galibi a cikin sallar dare mun gane wannan wa taratan takunu al-idafa wani lokaci yakan ƙara milku samawati wa milku al-ard wa milku ma shi'ta min shay'in ba'da al-sana wal majd ahkuma qala al-amr wa kulluna lakal amr اللهم لا مال لما اعطيت ولا مؤت لما منعت ولا يفوز الجد منك الجد وتارة يقول في صلاة الليل ولوكت يا فدي أتكن صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد yana maimaita wannan kalma ta kashe da rabin hamdu iya wayanta da ba hatta ka da kiyamu nahwan min rukuhi alladhi kana qariban min qiyami awal shi yasa hal dadewar da yake yana maimaita da rabin hamdu sai ya zamanto wannan tsayuwar tashi ta bayan ruku tana kusan ruku'un da yayi na farko wa kana qara'a fi suratul baqara ka kuma ce da cewa yana karanta suratul baqara a tsayuwar shi da kuma suratul nisa da ali imran wani lokaci yana karanta rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi an gane ko bayan ya mutu sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbana wa yarda wani lokaci yana karanta wa'ida sallallahu alaihi wasallam qala hu rajulun wannan na karshen da muka karanta cewa annabi yana na goma wani mutum ne ya faɗa bayan annabi ya faɗa an gane eh bayan annabi ya taso daga rukuci sai ya kara wannan ko kuma yana tashi sallar shi sai ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ko mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbana wa yarda qala هو رجل كان يصلي وراه صلى الله عليه وسلم بعد ما رفع صلى الله عليه وسلم من الركعة من الركعة بعد جلبه دجلبه يا قد سمع الله لمن حمده sai wannan bawan Allah ya kara wannan kalmomi shi ma baya bai falamma intafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi da ya gama sallama sai ya ce mali mutakallim alifa waye ya faɗi wasu kalmomi da su naji wani ya faɗi wasu kalmomi da su wane ne faƙala rajulun ana ya rasulullah sai mutumin ya ce ni ne ya ma'aikin Allah faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce laqad ra'aytu bid'atan wa salatina malakan na ga mala'iku 30 da yan kai yabta da yabta duruna ha ayyuhum yaktubuha awala kowa yana rigai rigai a cikin su kowa yana kokarin waye zai fara rubuta ta saboda yadda Allah ya karbi wannan kalmar da yayi a ga da Allah wa baiwa su ne sabon annabi sallallahu alaihi wani abin annabin ma bai yi ba kawai sai su kuma sai annabi ya tabbatar da shi a ga wani ya zama suna ta gareriya ko eh wani ne yayi ba ma manzon Allah yayi ba wani yayi a bayan annabi kuma annabi sai ya tabbatar da aron yace ya ga malaika 70 subhanallah 30 da yan kai kowa yana kokowa rige suke kowa so yake wara ya zama shi ya rubuta ta irin yadda Allah ya sa wannan kalmar ta samu karbuwa rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ko mubarakan alai kama yi rabbana wa rata kenan duk wanda mutum yayi tayi insha Allah haka irin waɗannan kalmomi suna da bukatar a hadace su sannan mutum ya rika baka baka san da menene kai Allah ta'ala zai yarda da kai ba Allah ya samu dace a kusan lokaci sai itaratu hadar kiyam wujubul dubanina fi kenan bayani akan tsawaita zaka cewa tsawaita tsayuwa da kuma wajibcin nutsuwa a tsayuwar wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamuhu hadha qariban min rukuhi kama taqaddama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga ruku yakan sanya tsayuwar tashi ta zamanto kusa da yadda ya ruku kamar yadda bayani ya gabata bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqulu qa'il wani lokacin idan manzon Allah ya dago daga ruku yakan dadewa tsaye har ma wani yakan iya cakar na sai an yi ano bai mance ba ko ya mance sallame min tulu ma ya kuma saboda dadewa da yake a tsaye har ma ne yakan tunanta ko da ya mance sannan ta kuma ta zuwa su zira sallallahu alaihi wa ali wa sallam kaga in yanzu ne wani ya ce maka subhanallah shi kuma sunna ne wa kana ya amuru bil tamanin imanani fihi annabi yana umarni ga tsayuwa kuma da nutsuwa a cikin tsayar bayan dago kamar yadda ya faɗa ga masihu salatuhu summa arfa'a ra'suka hatta ta'tadila qa'iman yace idan ka dago kanka ka tsaya sosai har sai ka daidaitu a tsaye fa ya kuzu kullu azamin ma'akazahu har sai kowane kashi ya koma ya kama gurbin shi wa fi riwayatin a wata riwaya yace wai idza rafata idan ka dago fa aqum sulbaka ka tsaye da bayanka mana tsatsanka ya meke warfara suka kanka ka daga shi daidai hatta tarjur izamu izamu fasila har sai kowane kashi ya koma kan gaba shi mana wa zakar lahu annabi ya ambata mishi cewa annahu la tutimu salatu li adam min nas ba wani mutumin da sallar shi za ta cika ba ta zama sallah ce karbabbiya ya zalam ya fa'al zalika in bai aikata wannan abin da manzo Allah yake yi ba sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati abdi la yaqimu sallahu bayna ruku'i wa sujudi ubangiji tabaraka wa ta'ala baya kallon sallar mutumin da ya zo sallah bai daidaita ruku'un shi da sujudar shi ba Allah bai kallon bai kallon wannan sallah idan Allah bai kalle bai kalle ka ba ko bai kalle sallar ka ba an yi kana tsammanin za ta karɓa wajen Allah ba ta karɓuwa kenan idan mutum bai ne yake ruku bai ne bayan shi a ruku bai ne yake bayan shi a sujira idan ya ne yake tsaye bai tsayewa ta ya jima ko wata gaba ta koma gurinta annabi ya ce Allah bai kallon sallar wani mutum kenan duk sallar da Allah bai kalle ta ba idan gama malaikun su ka zuwa ba kayan ka Allah ya so ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوى ساجدا منذ بيان akan sujira annabi yakan yi kabbara ya tafi zuwa sujira ashe idan an zo wajen sujira za a yi kabbara ne tare da tafiya ƙasa وأمر بذلك مسؤول صلاته يا أبو أنوان يكون صلاة ديهك فقال له يجب لا تتم صلاة لآل من الناس صلى إلى تكون كباتا حتى يقول سميع الله لمن حمده har sai ya faɗi wannan kalmar sami Allahu liman hamida hatta ya tsawa qa'iman ya daidaita a tsaye summa yaqulu Allahu akbar sannan ta koyi ce Allahu akbar summa yasjudu sannan ya sujada hatta tazma inna mafasilu har sai mabin sun nutsu a cikin sujada wa kana idza arada an yusdira kabara manzala idan ya nufi sujada yakan fara sujada ne da kabar kenan mai zuwa sujada zai faro su dire ne da kabara ba ga yara ne ba Allahu akbar ka ta yi kasa sai su dira wa yajafi yadayhi an janbayhi sai ya mana ya seta hannayensa daga jambi din shi me yake cewa haka kare shi sun mai su sanan sai su dira lokacin da kaje su dira kuma ka bude hannayen ba tare da ka game su ba wani za a iya samun yaron karami ba zai iya zama ya shiga ta karkashin ka ya wuce kamar yadda an ce umama jika a nan sallallahu alaihi wasallam ta kai bi yana cikin sunna ta kai kawo idan karka takure ka magare karka danne kasa karka daga sama da yawa wa kana ahyanan yarbu yadayhi idza sadra wani lokacin idan zai zai da yana daga hannu kenan shi in ka ga dama ka daga ne in ka ga dama kun ba sai ka daga ba in zaka zai sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yaka Allahu akbar yaka daga hannun shi sannan sai kuma ya fara kafara zuwa sujada insha Allah ina ga nan ya kamata mu tsaya abin da muke da yana da gaskiya ba da lada kuskure da muke laga fata wa alaikum assalam wajen limanci